بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 18 ga watan rajab shekara ta 1437 na hijira manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine 25 ga watan hudu a shekara ta 2016 a lissafin miladiya za mu tashi yau a darasinmu na 23 a karatun da muke na littafin fadlul islam na malam muhammad bin abdullahab haɗe da sharhinsa na jikansa Malam Salih Ali Sheikh. makon da ya gabata mun karanta abin da Malam ya gaya mana mai tsawo da ya rubuta dangane da abin da ya shafi maganar ta'aliki a hadisi saboda yanayi mana sharhi ne gwargwadon abin da malamin ya ambata tunda malam ya ambata mana cewa al-Imam al-Bukhari ya ruwaito har yanzu ta'liqan wannan shi ya jawo ma'anar me ake nufi da ta'liqin yaji mana darasin da ya gabata duka akan abin da ya shafi a maganganu na mustalahul hadith akan su muka tsaya za mu tashi yau a gundarin sharhin shi kansa hadisi din wani hadisi ne shine faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam ahabbu dini ila Allah الحنيفية السمحة أحب الدين إلى الله آه الحنيفية السمحة تو شيء ما تو بسم الله ما نكاد بكرنت أبوكو ko mun karanta to ya dama mun karanta matanin dama ko ai a malamin yake cewa qala أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ما في سيور الدين أو الله شين الحنيفية abin da ya dace da daidai kuma ya tsaya akan abin da yake shine sunna ya karkata daga ƙarya zuwa gaskiya ya tsaya akan gaskiya ya yi watsi da dukkan abin da ba gaskiya ba shine duk abin da ake nufi da alhanifiya as-samha abu mai sauki mai rangwame mai afuwa mai wato sauƙaƙawa to yau ma matsalar da zamu ji dai kila ita za ta cinye mana lokaci duk dai ba a zo kan alhanifiyatu samha din ba matsala ce ta larabci yau kuma za mu shiga tana hau da suke da alaka da me ake nufi da ahabbuddini din sai ce ahabbuddin addini huna mal maqsudu bihi na farko me ake nufi da addini din anan kowa da ya san an ce addini addini to amma a wannan siyakin a wannan hadisin me ake nufi da addini sai ce addini huna mal maqsudu bihi me ake nufi da addini ana yace alwajhul awwal yana da ma'anoni guda biyu fuskar farko da ya kamata wajen tanawulin wannan matsalar musanta shine halil alifu wallamu fihi lil jinsi shin alif da lam ta cikin addinu ai akwai alif da lam ko sannan sai dalun sai ya'un sai nun inda lafazin asali dalun din ne da ya'un da nun shine asalin kalmar to amma an sa alifun da lamun a ciki a dini to to wannan alif da lamu din ta jinsi sai ta jinsi ce ko ko ba ta jinsi ba to wannan magana ce ta larabci waɗanda suka karanta nahawu za su fi fahimtar ta alif da lam da ake samu a kalmomin larabci za ka yi kasa su kashi biyu dunkulallen kashi ba rikici ba sai an zurfafa da yawa ba akwai alif da lam da ake sawa a jikin kalma don ta yi nuni zuwa ga jinsi akwai kuma alif da lam da ake sawa domin ta'arifi da a ce abu ma'arifa ne ma'arifan lil ahad al ahad din shi ma su kasa shi kashi al ahad zihni ko al ahad zikri dole dai littafan nahau ɗaliban nahau sun san shi ba zai shiga wannan din ba mai zurfin tunda ba nahau muke yi ba iya dai abin da ya shafi me ake nufi da jinsin da ahadin shi kawai zamu magana a kansa in an ce jinsi abin alifin da lamun da take shiga cikin suna don ta nuna abin da ake nufi da shi gungun abubuwa da yawa jinsinsu kamar ai yanzu a sunan dan adam ya sunansa da larabci insan ko insanu an ce an sa masa suna insan ne saboda mantuwarsa shi yasa ake ce masa insan eh mai mantuwa to da larabci ana cewa mutum insan idan ka sa alif da lam aka ce al-insanu to ba sunan wani wani bane ba malam garba bane ba malam dallali bane amma menene duk dan adam ya shiga ciki to ne shi ake ce ma al-in ta jinsi ya ayyuhal insanu in aka ce ya ayyuhal insanu kaga nan ba wani mutum kun ga dai mufradi ne ko ba ba sunan ba jam'i bane da ya kunshi sunayen mutane daban-daban mufradi ne in an ce mufradi ana son singular abin da ke nuna kwaya daya to abin da ke nuna kwaya daya in aka sa masa alifun da lam wanda a turanci shi ake ce mai definite article yawwa in aka sa masa alifun da lam shine ake kira in yana nuni ne zuwa ga abin da zai fidda shi daga nakara zuwa ga ta'arifi sai a ce wannan ta ma'arifa ce ma'arifar wani abu da ka riga ka san shi wanda in an ambace shi kowa ya sani ko saboda an taba ambatansa ko kuma saboda sananne ne a kwakwalen mutane shine al'ahadin zihni da al'ahadin zikiri in kuwa ana so a nuna bambancin ɗayansa da kuma abin da yake ya kunshi kowa da kowa to alifun da lam sai ake ce malil jinsi kamar wannan ta a jikin al-insan in aka ce al-insan ai ba sunan mutum ɗaya bane daga cikin mu nan ko amma duk wani insan ya shiga ciki kowa ya shiga ciki to ne shi ake nufi da jinsi to wannan maganar yanzu yanzu to misali mu ba da wancan misalin lil ahadi da mun zo kanta ba sai mun tsaya ba idan ko misali ana so a yi maganar lil ahad amma kun gano nan lil jinsi haka kuma idan misali kana so ka bada misalin da wasu abubuwan daban duk abin da yake nuni ba ga mutum ɗaya da sunansa ba ba tare da sai an maimaita da mutum da mutum da mutum da mutum amma kowane mutum ya shiga ciki in ka sa musu alifin da lam to shi ake nufi mun gano wani shine na lil jinsi yana nuna jinsin hayawan jinsin insan jinsin dabbobi jinsin tsuntsaye in dai ka sa alif da lam tana nufin wani idan ku misali muna so mu yi magana akan wancan lil ahadi al ahad ma'ana abin da ka san shi laka ahdun sabiqun bihi ma'ana ana nufin ma'rifa ka san wani abu misali kamar ana zancen mutum a larabci za a ce ja'a rajulun yas'alu anka wani mutum ya zo yana tambayar ina kake in ka ce rajulun ka kasa masa tanwini ba a san shi ba ko wani mutum amma idan mutumin an san shi me za a ce ja'ar rajulu wannan mutumin nan da ya zo jiya to ɗazuma ya dawo kun gane bambanci yawwa to wannan shi ake ce ma al da aka sa a cikin suna lil ahdi to sawa'un ahadin azzikiri ne ko kuwa azzini kamar da dai suke ambatawa kun ga aishi wannan allin tana da bambanci da wancan ta jinsi inda kun gane asalin yau to yanzu wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi sai ce ahabbu dini ila Allah alhanifiyatu samha to ai kun ga dinun addini sai aka sa alifun da lamun sai zama an samu me ma'arifa to wannan ma'arifar ta jinsi ce ko kuwa waccan ce ta lil ahdi in muka bata kowace ma'ana in muka ce ta liljinsi ce to ma'anar hadisin daban in muka ce ta ahadi ce ma'anar hadisin daban kun gane wannan to dalilin da yasa ya kawo wannan bahasin kenan yanzu a wannan matsala to sai ke cewa halil alifu wallamu fihi ai fi kalimati ko fi lafzi dini lil jinsi ta jinsi ce ma'ana kenan aka ce ta jinsi me ake nufi ahabbu dini shine sai ka fasara ka ce ahabbul adiyani domin addin anan ana nufin jinsi tunda ana nufin jinsi to zaka iya bashi ma'anar jami'i ko ma'ana a cikin addinai addinai daban-daban daban-daban to wanda Allah ya fi so shine musulunci shine abin da ake in an ce lil jinsi ce to sai ke cewa fa ya'ni fihi jami'al adiyan to yana nufin dukkan addinai ya'ani ahabbul adiyani ila Allah a cikin addinai gaba ɗaya wanda Allah ya fi so shine alhanifiyatu as-samhatu allati hiya dinul islam wanda ita ce ko shine addinin musulunci wa dinu muhammadin muhammad ibn abdullahi alaihi salatu wassalam kuma shine addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam فيشمل حينئذ إذا كانت الألف واللام للجنس don haka idan kalmar nan ta alif ko kalmar da ta ɗauki alif da lam ɗin nan a cikin wannan addin in jinsi ake nufi da ita fa yashmalu hina idin to anan ya kunshi jami'al adyan sabiqati ya kunshi dukkan addinan da suka gabata ma'ana kenan so ake a nuna mana a cikin addinai da ake yi a duniya ko wanda aka taɓa yi da ƙila yanzu ma babu su wanda Allah ya fi so shine musulunci kun gane wannan in an ce wannan allin ta addinu liljinsu ce insha Allah ana fahimta fa yadhharu bidhalika fadlu hadha ad-din kun ga ta nan wurin falalar addinin musulunci ta bayyana kuma dama wannan littafin sunansa fadlul islam wannan babin sunansa babu fadlul islam wanda kuma abin da yake so ya nuna mana shine falalar musulunci a kashin kansa tsakanin sauran addinai ko kuma falalar da musulunci yake da ita akan mabiya addinin musulunci wanda waɗannan abubuwa biyu kullum kar mu manta su muna karanta wani littafin to nan kun ga wacce ce kenan ta farko falalar musulunci in aka kwatanta shi da sauran addinai to shi shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi a wannan hadisi wa muhabbatullahi jalla wa ala lahu da cewa Allah madauki yana son addinin musulunci alwajhu thani fuska ta biyu ta wannan ma'ana din shine mu ce annal alifa wal lam fihi huna lil ahdi ya zama cewa alifun da lamun din nan ta ta'arifi sai kawai lil ahdi ma'ana dan abu ne da kuka riga ma'ana ana gaya mana wani abu ne da muka san shi shine al'ahad din waddinul ma'hudu shi ko addinin sananne da aka san shi huwa dinul islami shine addinin musulunci to nan me ake nufi kun gane da waccan ma'ana in an ka ce ahabbu dini ma'ana ahabbul adiyani ai kun gane to in kuma al din nan ba ta jinsi ba ce sai zama addinin musulunci nan da kuka sani to da shi ake to in aka ce a habbu dini ila Allah to me ake nufi tunda dai duk musulunci muke magana ne to shine sai ce in muka fassara wannan cewa alif da lam din nan lil ahd ne to sai mu ce abinda ake nufi da addinin anan shine khisalul islami ayyukan musulunci mana a ayyukan musulunci wanne Allah ya fi so ya fi son alhanifiya as-samha sauƙin hali da sauƙin yini kun gane bambancin fassarar a kowace ma'ana ko to shine abin da ke zai gaya mana filla filla الوجه الثاني أن الألف واللام فيه هنا للأهل والدين المأهود هو دين الإسلام من ون فمعنى هذا الحديث على هذا التوجيه على هذا التوجيه أكن ونن توجيه أكن ونن فسر أكن ونن بيان ونن معنر معنر ونن حديث شيني أحب الإسلام إلى الله الحنيفية السمحة مسلم تند الله يفسه شيني alhanifiyatu samha shine abin da ke kan daidai kuma sannan mai sauki ya'ani kun ga nan ko in an ce kun ga ko ba a cewa ahabbul islam ko ko sai dai a ce me ake nufi to ahabbul islam ahabbu khisalil islam shine sai ke cewa ya'ani ahabbu khisalid dini mafi soyuwar ɗabi'un addini shine khisal ayyukan addini siffofin addini ɗaiɗaikun abubuwan da suka tattaru suka yi addini duk shi ake nufi da khisal elements factors duk yana cikin ma'anar abin da ake ce ma khisal siffofi shi ake nufi dai da khisal khisal jam'in abin nan khisla guda ɗaya khisla jam'in su shine khisal siffofin addini dabi'un addini halayen addini ba za ka ce rukunai ba kawai abubuwan da su suka hada abin da ake kira addini shi ake nufi da kasal an fahimci abu ma'ana kenan kamar ka ce a cikin ayyukan addini baki daya da kaza da kaza da sallah da azumi da zakka da hajji da rukunan nan da imani da komai da komai wannan abu Allah ya fi so Allah ya fi son abin da yake kan daidai kuma ya fi sauki ai kun gane ma'anar abin ta wannan gefen to sai yake cewa ahabbu al-islam ila al-dina wannan wannan ko yani ahabbu khisal ad-din alladhi huwa al-islam ila Allah jalla wa ala abinda Allah ya fi so shine al-hanifiyatu as-samhatu wa khisal ad-din mutanawwi'atu su ko dabi'u da halaye da siffofi na addini ai suna da yawa nau'i ne daban-daban shine ma'anar mutanawwi'atu nau'i ne daban-daban wa umuruhu lamuran addini har yanzu kasiratun suna da yawa wa shara'i'uhu shari'o'in addini muta'addidatun daban-daban suke ga sunan dai adadi daban-daban fa ahabbuha ila Allah don haka wanda Allah ya fi so jalla wa ala shine alhanifiyatu yani ma kana ala waf'i sunnati shine ma'anar hanifiya ne abin da ya dace da sunna shi ake nufi da hanifiya nan wa kana samhan sahlan ya zama rangwame ne kuma mai sauƙi ne to wannan shi Allah ya fi so nan kafin mu je ga bayanin da malam yake in ina so mu fahimci abin sosai in insha Allah in kun gane abin da yake so gaya mana wannan ya nuna mana fa'idar sanin larabci a wannan harkar ilimin addinin musulunci gaba ɗayanta wannan ma'anoni guda biyu kowanne za su zama gaskiya kowanne da ma'anarsa in aka ce al nan ta jinsi ce kun ji ma'anar ma'ana a cikin addinai da suka faru a duniya wanda Allah ya fi so shine islam to wannan ba sai ka je kana cewa a cikin islam din da kaza da hali kaza da hali kaza ba yauwa in kuma ana zancen addinin musulunci da shi kadai ake zance to shine sai kuma a shigo cikin san sai a ce a cikin sa da me da menene Allah ya fi so ai kun gane abin to a nan wacce ma'anar ce tafi dace mana da siyakin wannan littafin ta farkon ko ta biyu duka duka ne ita ta ma'anar jinsi ƙuruƙuru take ba rikici cewa addinin da Allah ya fi so a cikin addinai shine musulunci fa zahara bi zalika fadlul islam shikenan fadlul musulunci ta bayyana to idan kuma na biyun ne khisalul islami shine sauki da rangwame shi Allah ya fi so to ashe siffa ce ta musulunci ya zama yana da sauki ko in ko musulunci addinin musulunci addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne mai sauki to wannan yana nuna falalarsa cewa ashe addini ne wanda yake yafi sauran addinai tunda akwai sauki a cikin sa ko yawa to sannan sai yake cewa fallahu jalla wa ala don haka Allah madaukaki lam yaj'al ma yuhibbuhu min shara'i al-islam fil asari wal aghlali Allah bai sanya abin da yafi so a cikin shari'o'i da ayyukan addini ya sanya su a cikin wahalhalu da kukumi kukumi ba da muka yi magana a kansu ga sauran addinai an sa musu asar an sa musu aglal mu ko ba a sa mana ba don haka in muka ɗauki wannan ma ma'anar ta biyu to ga ta inda ma'anar falalar islam in za ta bayyana yau au fi ma huwa shadidun alal ibadi Allah bai sanya abin da yake so a cikin addinai da shari'o'insa su zama cewa fi ma huwa cikin abin da zai zama shadidun mai tsanani alal ibadi akan bayi ba yanzu da zuwa za a ce a baje kolin addinai kowane addini su zo su rika tutiya da abin da suka fi damuwa da shi yanzu idan bai hude ya zo mai zai nuna zai nuna tsanani da wahala ko ba kama haka kiristan shi ma zai nuna abin da zai nuna kenan musulunci kuma sai nuna sauki to anan wanda addini ne fi wanda dan adam a ɗabi'arsa inda zai fi karkata zuwa gare shi zai karkata zuwa ga sauki da haka wannan ya nuna mana fadlul islam to sai yake cewa bal ahabbuhu ilaihi jalla wa ala abinda Allah ya fi so ma kana samhan wa sahlan abinda ya zama rangwame kuma ya zama sauki shafi na gaba yace idan a yace idan ta bayyana zalika to in wannan abin ya bayyana gare ka ka gane shi ya kai mai karatu fa bi hasabi tafdili aw tawjihi kalimati din يختلف معنى أحب gwargwadon fifikon ko taujihin fassarar da aka baiwa kalmar addin to gwargwadon wannan gwargwadon saɓanin mai ake nufi da ahabbu ɗin yanzu ya za mu gane kalmar ahabbu sai mun gama fahimtar kalmar addin yanzu mun fahimci kalmar addin mun gane ta za ta ɗau ma'ana biyu ko lil jinsi ko lil ahli to in mun gane wannan ne maganar ahabbu za ta fi bayyana a gare mu kun gane zance ne gini gashi zai ƙara bayani sai ce fa'alal ma'anar awwal to yanzu muka ɗauki ma'ana ta farko wacce al lil jinsi yawwa wa huwa anna ad-din lil jinsi cewa addini kalmar din ana ne al din ta ciki ta jinsi ce to takunu ahabba lafazin ahabbu da ya faɗa ai haka yake a lafazin hadisin ko ahabbu dini ila Allah to ahabbu din nan af'alu ce bi ma'ana maf'ul ba la ta'mal ala babiha to wannan ma ya komar da mu zauren larabci ko a larabci akwai abin da ake ce ma ilimin sarfu ko morphology shi ilimin sarfu yana koya mana yadda kowace kalma ina ne asalinta kuma yaya za a gano abubuwan da suka hada ta components da suka hada ta ko a gano istiƙaƙinta shine derivatives ta ina aka ciro ta daga ina aka yi deriving wannan kalma da wannan kalma to wannan shi kuma yana ilmantar da mu mu ƙara fahimtar larabci yadda ya kamata akwai kalmomin da suke zuwa a tsarin larabci ana cewa suna kan babi kaza yanzu misali ita wannan da muke magana a kan a habbu in ka tsefe ta ka feɗe ta za ka sa ta a layin af'alu ne akwai wazini da malaman na hau sarfu suke sawa kowace kalma tana da wazini tana da wani kofi ko mazubi da ake zuba ta iya nan take yin daidai idan kalma ta zo akan af'al to abinda balarabe ke fahimta a cikinta shine yana fahimtar fifita wani abu akan wani abu shine ake ce ma tafdili shine tafdili to shi tafdili ya zo akan wannan wazini a larabci a sarfu ana cewa af'al ala sigati af'al sai zama an sa hamza din ta tafdilin ce sannan kuma tunda harafin asalin ko kalmar asalin ta sulasiyya ce to sauran harufan guda uku ɗayan fa'ul kalima ɗayan kuma ainul kalima ɗayan kuma lamul kalima kamar da suke cewa kun ga a nan in ka ɗauko a habbu za ka yi mata af'al ya za ka yi ga hamza asali ce a kalmar ko to a nan za a sanya za a batta da yadda take sannan akwai ha'un sannan ba'un guda biyu ce saboda shadda mun gane yawa tunda akwai shadda amma asalin babun babun af'al din ne to amma tunda dama haka ake faɗarsa da baki a rubuce ne in ka zo za ka rubuta shi da sigar wannan ka sa shi a wannan tsari kamar da suke sanya shi ka sa ahab bi ma'ana af'al inda mutum ya san sarfu ya san me ake nufi ana to abinda ake so a nuna maka shine yanzu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ahabbu dini ila Allah to nan ahabbu din nan tana aiki ne a mazubinta a wazaninta ko ko ta zo da wata ma'ana malam yace mana nan gaskiya in dai mun dauki alif da lam din nan ta jinsi ce to af'al ba akan babinta take ba nan sai dai kace af'al ne bi ma'ana maf'ul kamar da an mata mana ma'ana abubuwan da abin abin da Allah ya fi so shine kaza domin me yanzu idan muka ce a cikin addinai wanda Allah ya fi so wanda Allah ya fi so sai ka ce musulunci to ma'ana kenan sauran ma'ana son su kun hango abin kamar yanzu idan ka ce a cikin tsakanin yahudu da yahudanci da kiristanci da budda da hindokiya da waye duka wannan karkatan ka ce musulunci a habbu ilallahi in ka ce musulunci Allah ya fi so nan maganar fifiko ne bayan an yi ittifaki akan wani base guda ɗaya ko an haɗu akan cewa duk Allah yana son su amma ya fi son musulunci to kai yanzu mun yadda haka ake nufi yawwa to dole ne sai shi sa malamai sai suka ce to dole mu cire af'al anan daga aikinta ba af'al ba ce don haka af'al sai bi ma'ana maf'ul ma'ana ma'bubu dini abin addinin da Allah yake so shine Islam shikenan Allah sa mun gane to shine abin da yake so sai na alaikum salam yawwa yayi daidai ai dama haka haka wannan yayi daidai tambayar dama ai a kowace ka'ida ta larabci ana samun exceptions ka san exceptions ka karanta larabci yau to shi yasa kai tambayar ko a kowane yare ma ko na hau ko na english grammar za ka ce ga ka'ida kaza amma kuma akwai exceptions yau to wannan yana da cikin exceptions yau a ce asalin ka'ida idan af'al ta zo to tana nuna wannan superlative tsarin ne ka fahimci abin da ake nufi fifita wani abu akan wani abu a ce wane ya fi kaza kamar da dai a turanci ake cewa wannan abu kaza is better in kana kwatanta abubuwa biyu in kuma kana so ka nuna abin da ya fi kowanne kwata-kwata ka ce best ko ba haka ba yau to a larabci akwai wannan amma shi idan har ka ga abin ba zai kwatantu ba sai ka ce an yi amfani ne na kalmar amma ba haka ake nufi ba saboda idan ka zo kwatance da dokar larabci in ta ci karo da ta addini wacce za ka ɗauka ko a sai ka ɗauka addini ko to a nan gani muka in muka fassara abin da wannan ka'ida ta larabci akwai matsala a addinance kamar mun ce kenan Allah yana son yahudanci Allah yana son kiristanci sai malamai suka ce kai ba zai yi haka ba kowa don haka ashe wannan af'al ce ta zo a wannan tsari amma fa ba a babin ta sai aiki ba ga ma dalilin nan malam ya kawo mana a qur'ani ma akwai haka shikenan sai mu huce to zai iya cewa bi ma'ana maf'ul yani abin nufi mahbubu dini ila Allah abun son addini ma'ana abun so na addini a wurin Allah abin so na addini shine ma'ana mahbub din ma'ana in dai addini ne wanda Allah yake so to shine kaza kaga kuwa akwai bambanci ka ce addinin da Allah yake so da kuma addinin da Allah ya fi so akwai bambanci ba sai mun maimaita yawa to wannan ma'anar ita ce daidai ka ce addinin da Allah yake so shine musulunci to sai ke cewa mahbubud dini ila Allah al-hanifiyatu samha li'anna al-adyan allati sabaqat domin kuwa addinan da suka gabata ba'da maji'il islami bayan zuwan musulunci laysat mahbubatan lillahi jalla wa ala ma'ana bi maji'il islam daga zuwan musulunci to Allah baya son su daga ran da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzo to tun daga ranar Allah bai yadda da kuma a yahudanci ba Allah bai yadda a yi kiristanci ba musamman ma dai kiristanci kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine addinin da Allah yake karba me yasa ya zama lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke da rayuwa a Makka in ana yaƙi tsakanin daular Rum da kuma Farisa in labari ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Rumawa sun ci nasara da shi da sahabbai sai su ta farin ciki suna murna saboda a lokacin kiristanci shine addinin da Allah a lokacin ya yadda da shi ko ya fi kusa da tauhidi mun fahimci wannan zancen yawwa amma su kuma farisa fa a lokacin da suke suna bautar wuta kun ga da shirka da ahlul kitabi da mushrikai da ahlul kitabi su waye suka fi kusa da addini ahlul kitabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karkata zuwa ga ahlul kitabi shi yasa hatta asira malamai suke ambata cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake maka ya fi sha'awar muwafaka da ahlul kitabi yakan saki gashinsa haka gaba ɗayansa yoyo baya yadda ahlul kitabi suka yi amma daga baya bayan yayin hijira lokacin da Allah ya umarci shi rika saba musu sai ya dauki abin da ake ce ma farko tafriqir ra'as sai a raba gashi gida biyu wannan yanan wannan yanan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fi son haka saboda ya saba ma ahlul kitabi amma da kafin ya zama yana saba musu haka yake da gashinsa irin nasu mun fahimci wannan da kun ga ashe kenan saboda ne saboda a lokacin addinin su koda batacce ne to dai Allah ya fi son sa akan sauran to amma abin da muke zance yanzu shine daga zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo tun daga ran da aka aiko shi a matsayin manzo to duk wani addini kuma Allah baya son sa kiristancin da da Allah yake so kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an rufe kofar daga zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiristanci ya zama bataccen addini duk wanda ya shi ya mutu a kansa bayan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai karba ba shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu la yu'minu bi illa dakhala an-nar yace babu mutum ɗaya a zamanin yanzu da yake da rai da zai ji labari na ya ji na zo a matsayin manzo sannan ya mutu bai imani da ni ba yace ko bai hude ne shi ko kirista ya mutu bai imani da ni ba yace sai ya shiga wuta haka duk wanda ya zo a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai bai musulunci ba to Allah ba zai karba addinin sa Allah ta kun gane wannan to shine alaikum salam na'am da yake mene? kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zuwa musulunci eh na'am ya taba eh ina nufin ina nufin addinin Annabi Isa yawwa ka gane yanzu kwarai da gaske sau da yawa na kan faɗi wannan amma jumlatan haka a dunkule akan faɗi cewa a zamanin da yanzu misali kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke kan addinin da ko da a gurɓace yake shine yafi kusa da gaskiya su ne kiristoci wannan shine ke nufi ko da a gurɓace yake amma sun fi kusa da gaskiya kuma a lokacin nan ai akwai waɗanda suke kan addinin na gaske din wanda shine annabi isa alaihi salatu wassalam yayi ba wanda aka gurbata ba me yasa salman farisi lokacin da ya baro farisa ya zo ya taho madina yana neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama canje canjen addinin nan da ya har ya zo ya karbi addinin kirista shugaban kiristan a lokacin shi ya gaya masa akwai addinin zamanin yanzu yana nan ya zo ka je ka bincike shi kaga ai saboda shi yana cikin waɗanda suke bin addinin yadda yake a zamanin annabi isa yawwa amma a lokacin duk da haka wasu suna kiransa duka kiristoci kawai abin da nake nufi jazakallahu khair to mu je ina ne sai ki cewa li'anna al-adyan allati sabaqat domin ku addinan da suka gabata ba'da maji'il islami bayan zuwan musulunci laysat mahbubatan lillahi jalla wa ala to fa ba abun so bane a wurin Allah su din wala yartadi jalla jalaluhu min ahadin Allah kuma ba zai yarda min ahadin daga wani mutum daya an ya dina biha ya yi addini da wannan addinan ba Allah ba zai yadda wani ya addinin yahudu ba Allah ba zai yadda wani ya addinin kirista ba bal la budda an ya dina bil islam tilas ne ya yi addinin musulunci fa idza kana kadhalika in ku haka ne lamarin yake fala tuqaddaru ahabbu annaha af'al ala babiha to ba za mu kaddara ahabbu ta zama akan babinta da wazaninta na af'alu kuma ta zama ta aiki akan babinta ba ta yadda zai zama yanzu misali don ku gane dai abin sosai idan mutum yana da 'ya'ya da yawa sai ya fi son ɗaya ai kaga in ka ka tashi ba da labari cewa zaka ce ai a cikin 'ya'yansa kowa wane ya fi so wannan ma'anarsa shine mai yana son dukansu amma dai ya fi son wani dole ka tabbatar masa da wani abu abin nan me ake cewa abin nan qasim mushtarak yawwa abin da aka yi tarayya a kansa asalin soyayya ta asali da aka haɗu a kanta sannan kuma sai wani ya bambanta da sauran aka fifita shi to idan muka zo yanzu muka yi amfani da ahabbuddini mun ce addinin ana nufin jinsi kuma muka ce af'alu a habbun nan za ta yi aiki akan wannan babi to ashe mun nuna kenan akwai qadrun mushtarak bain al-islam wa ghayrihi min al-adyan fi mahabbatillah cewa akwai wani wani abu da ya hada sauran addinai tare da musulunci cewa duka Allah yana son su wani gwargwado amma dai ya fi son musulunci to shine ce lallai wannan ba zai zama ba ba daidai bane dole ne ya zama cewa fala tuqaddaru don haka karka kaddara a habbu dinnan annaha af'alu karka sa ta ai wannan layin na aikin af'alu za ta yi maka ala babiha akan ai babinta bal yakunu ma'anaha abinda ma'anarta take nufi shine mahbubuddin sai ka ce mahbubuddin inda Allah abin addinin da Allah yake so mun gane au ila Allah ko abin da Allah ya fi so zo ma'ana abin abin abin addini soyayye zuwa ga Allah ma'ana wanda Allah yake so shine mene alhanifiyatu as-samhatu to tambayar da malam yake yi cewa ashe kenan an karya ka'ida an fita daga ka'idar larabci ko wannan muka ce eh haka ne an karya ka'idar larabci saboda me saboda larabcin a nan gurin zai karya ka'idar addini ko duk da yake kuma ba ma iya wannan ba a larabcin akan yi haka ba matsala ba ce cewa faɗin hakan a larabci ba kuskure bane domin gashi a qur'ani mun samu misalinsa ni a qur'ani ma an yi amfani da irin wannan tsari din kuma akan wannan babin ba ina zancen yake gashi sai ce wa kaunu af'al kasancewar af'al wani af'al din ku rika sa mata alamar quotation dan ta zama ba wata kalma ce mai wata ma'ana ba ma'ana wani abu ne da yake nufin wani abu daban kalmar af'al kasancewarta la takunu ala tafdili ba ta nuni ba ta kasancewa akan babinta na tafdili na fifita wani abu akan wani abu hadha kathirun fil lughati wannan ai da yawa a lugar larabci ana yin sa fa innaha litafdili fi asliha ita a asalinta abinda take nuni gare shi kenan ta fifita wani abu akan wani abu wannan shine asalin aikinta lakin sai dai kuma kad takunu li ghairihi ta iya zuwa wani lokaci ga wata ma'anar daban ba wannan ma'ana ta tafdili ba fi mawadi'a kathiratin a wurare daban-daban masu yawa gashi yace ka qaulin lahi jalla wa ala kamar fadin Allah madauki da yake cewa ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila ashabul jannati yan aljanna yawma idin a ranan nan wace rana yan tashin kiyama khairun mustaqarran sun fi alheri wajen matabbatarsu wa ahsanu kuma sun fi kyau maqilan wajen kailula wurin kwanciya a yi baccin rana shine maqilan anan wasu malamai suna fassara shi da maqilan ma'ana magana wannan me farko dai me me me aya take nufi ai kun ga wannan mun samu khairun ko an ce ashabul jannati yan aljanna khairun sun fi tunda dama can lafazin khairu ana amfani da shi ne akan sigar me shi wannan abin nan fi'ilun ne bi ma'ana af'al shi haka yake zuwa shi kuma fi'il ne amma ma'anarsa af'al haka suna ne shi yana zuwa da wannan wazanin amma ma'anarsa fifitawa duk inda kaji an ce haza khairun min haza wannan ya fi wannan a kun ga tafdili ne ko to yanzu gashi an ce yan aljanna sun fi sun fi wajen me sun fi alheri wajen matabbatar su saboda me ina ne gidansu aljanna ne gidansu to wa suka fi sun fi yan wuta kun gane abin to shi ne malamai suka ce wannan wurin asali ba fifita ba tsakanin yan aljanna ne da yan wuta ake nuna yan aljanna dama sun fi don kamar an bata baki an ce dan aljanna ya fi dan wuta dama ba ba ajin su ne ba don haka nan khairu bata zo akan babinta na tafdili ba kawai ana so a nuna cewa 'yan aljanna matabbatar su ta alheri ce domin dama ba fi ba so ake a ce maka aljanna ta fi wuta ba kun fahimci abin domin dama wannan abin babu bukata kamar an bata baki ne a ce maka aljanna ta fi wuta Allah sa mun gane to haka nan wa ahsanu maqila sai ce ya'ani khairu mustaqarrin min ahli an-nar mun gani khairu mustaqarrin wurin su shine matabbacin da yafi na yan wuta lakin hal inda ahlin nari khairu to yanzu yan ahlul ahlun nari suna da khair tunda ba su da khair ba bukatar ma ambace shi don haka ashe ba wannan ake nufi ba yanzu an fahimci abin sai ce la sai ce wa ahsanu maqila haka nan ya ahsanu maqila ai ahsanu maqilan min ahlin nar shine wurin baccin rana fiye da wuta yace hal ahlun nari yakunu indahum maqilun hasan yanzu shi yan wuta suna da wani maqilun ma mai kyau babu ma mai kyau ballanta na a kwatanta tunda nan dan an ce hasan wannan shi ma a babin ahsan ne cewa wannan yafi wannan to tunda su nasu asali ma ba su da wurin da za su yi baccin ranar har ma malamai anan suna tattaunawa wai shin ma akwai bacci ma aljanna ko babu bacci hmm? akwai an ce babu babu ba bukata ba ana bacci ne don an gaji ko aljanna ba gajiya hutu daɗi ne kawai gaba ɗayansa ba yanke ba za ka baka bukatar kai bacci saboda baka gaji ba ba kwakwalwa ce take wani aiki da take son ta huta ba ba stress duk fa abin da zai dame ka babu shi aljanna ko menene ne karka cire komai duk wata damuwa babu za ka ce sa malamai suka ce ba a yin bacci ba bukatar sai suka ce abin da ake nufi nan dama shi ma mustaqarrin da ake nufi wurin saboda akwai akwai zama da za a yi akwai kwanciyar da za a yi ko da ba sunansa bacci ba domin bacci yana raba ka da in kai bacci to an raba ka da ranka an cire maka wani jin daɗin kuma kai kwaɗan aljanna asali shine ka ji daɗi daga farkon rayuwa duk inda za ka komai a cikin daɗi kake ba wani lokaci da za a rage maka shi a ce kana bacci ma an yanke maka wani daɗin baka ji shi ba wani zai ce to a shi ma baccin daɗi ne wannan a mizanin mu na dan adam ne saboda a nan ne a duniya saboda akwai nasab akwai wahalhalu akwai mashaqqat to muna buƙatar a samu muna buƙatar hutawa can ko baka buƙatar sa dan aljanna fa komai nasa kammalalle ne haka Allah ke kammalawa shi sa kun ga hatta a shekaru haka ake dawo da mu shekara daidai wa daidai ba wasu yara wasu yara ƙanana sun mutu to haka za a mai da su manya daidai wa daidai daidai arba'in haka shekarun arba'in haka talatin da biyar zuwa arba'in lokacin tsakiyar sanin me ake cewa daɗi baka kuma gaji da jin daɗi ba to haka za ka dawwama a cikinsa mata ba haihuwa ba haila ba kazanta ba majina ba komai haka namiji duk an taɓo mutane kuna so a taɓo abin da ake so to mai addu'a gaba da Allah ya samu mu samu aljanna Allah ya samu dace to mu je dai mu kyale wannan mu yi karatun maqilan din to shine sai ke cewa la fayakunu idan ma'ana qawlihi ahsanu maqilan abinda yake nufi da ahsanu maqilan shine yani hasanun maqiluhu cewa wurin abin nan din su mai kyau wurin hutun su mai kyau shine kawai abinda ake so a faɗa yace wa kadhalika fi qawlihi ahabbu ad-dini ila Allah huna to zai dawo bayan ya gaya mana wannan me ake nufi da ahabbun da af'al za ta yi aiki a bamin ta ko ba za ta yi ba to yanzu muka dawo kuma mu ji fassarar wannan hadisi akan wannan ka'ida sai ce wa kadhalika fi qawlihi ahabbu ad-dini ila Allah huna a wannan hadisin ya'ani ma'bubu ad-dini ila Allah al-hanifiyatu as-samhatu abin addinin da Allah yake so shine al-hanifiyatu as-samha allati hiya al-islam shine musulunci shi kadai yake so yawa wa ala tawjihi sani to yanzu mun ji to da sauran lokaci ko mun ji ina son ai kun ga dai mun hada abin kamar abu hudu muke tattaunawa yau mun ji ma'anar addini ta bangare biyu idan kana alif wallam mene lil jins mun ji kuma idan kana alif wallam lil ahd sannan kuma muka zo kan menene ma'anar ahabbu to ahabbun musanya ta akan halin farko shine idan kana alif wallam lil jins idan kuma alif wallam lil ahd to shi ma yana da ma'anarsa daban to shine zamu zo mu mun gane to sai ke cewa wa ala tawjihi thani yanzu dai kenan in mun fahimci idan akan tawjihin farko ne to mu cire ahabbu daga aikinta ba ta wannan aiki yawa kawai ana so a tabbatar mana cewa addinin da Allah yake so shine musulunci shike abin da ake nufi wa ala tawjihi thani توجيهي نبيو أن يكون الدين المقصود به الدين المعهود الدين da ake nufi shine addinin nan dai da aka sani wa huwa al-islam shine musulunci fa yakunu to anan ahabbu abinda ake nufi da ahabbu ahabbu za ta zama ala babiha tana aikin ta yadda ya dace ana fifita wani aiki ne akan wani aiki yawwa yani ahabbu khisalil islami a cikin ayyukan musulunci ɗabi'un musulunci halayen musulunci da mutum yake aikatawa wanda Allah ya fi so a kan sauran wa shara'i kun gani ko wa shara'il islami ila Allah ma'ana shari'ar musulunci wadda Allah ya fi so jalla wa ala shine alhanifiyatu as-samhatu kun ga kenan anan zaka ce Allah yana son sallah Allah yana son azumi Allah yana son zakka Allah yana son birrul walidain Allah yana son kyautata wa makoci amma duk waɗannan abubuwan wanda Allah ya fi so shine sauƙaƙawa kun ga anan an fidda wani hali ne akan wani hali an fifita shi to anan a habbu a babin ta take a larabci take aikin af'alu insha Allah an fahimci abin to sai ke cewa wa hadha huwa alladhi fahimahu al-bukhari kun ga fiqhun bukhari ke yace wannan ita ce fahimtar al-imam al-bukhari haitu awrada al-haditha fi kitab al-iman shi yasa ya dauko wannan hadithin ya sa shi a kitab al-iman li yadulla ala yusri ad-din awwalan na farko dan ya nuni akan saukin addini cewa ashe addini mai sauki ne in ko addini ya siffantu da cewa mai sauki ne to ya fifita akan sauran addini don haka ya dace a sa wannan hadisi a babu fadlul islam wa anna aisar addini ahabbuhu ila Allah kuma cewa addinin da yafi sauki to shi Allah ya fi so wannan shine al-Imam al-Bukhari yake so mu fahimta kuma dama kamar da malamin ya ambata me yasa al-Imam al-Bukhari ya sa wannan hadisi a kitabul iman saboda ya nuna mana cewa imani ya taba'abu imani yanki yanki ne al-imanu mene kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bib'un wa sittuna aw sab'una me shu'ba yawwa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa shi imani yanki ɗaya ɗaya ɗaya har 63 ne ko 73 ma'ana kai 60 da wani abu ne ko 70 da wani abu haka imani yake ma'ana sallah imani ce azumin imani ne gaskiya imani ne bashashatul wajhi imani ne dauke wani abu marar kyau daga kan hanya imani ne abubuwan imani ga sunan da yawa a cikin su kuma gwargwadon hadisan da suka zo a kansu ai akwai wanda Allah ya fi so sama da wani mun gane to wanda Allah ya fi so shine dacewa da sunna da kuma sauƙaƙawa shine abin to wannan abin ita ce shine wannan ma'anar ita ce al-Imam bukhari ya hango ya sanya wannan hadisi a kitabul iman dan ya nuna mana kenan ai anna aisara ad-dini ahabbuhu ila Allah jalla wa ala wal yadulla kuma domin ya ƙara nuna mana ala anna al-a'mala min al-iman cewa ayyuka suna cikin imani wannan kuma mai da raddi ne ga murji'a waɗanda a su aiki ba cikin imani su a wurin su imani kawai shine ka yadda da akwai Allah ko baka taba sallah ba za ka shiga aljanna haka suka ce kun ga kuwa sallah menene hmm? aiki ne aiki ne kuma ko a qur'ani Allah ya kira shi imani ko wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum kun ga nan yana magana akan sallah ne qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram kun ga wannan ayan ne ai ko Allah mulki sai tunda yana zancen a kalli al-qibla ai sallah sai waɗanda suka yi sallah zuwa baitul maqdis kafin a saukar da wannan ayar sai mu iya ƴaƴansu suke tambaye to mu iyayen mu sun mutu kafin a saukar da aya a juya a kalli maka a daina kallon baitul maqdis yanzu yaya sallar su ta yi ko ba ta yi ba sai Allah saukar da wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Allah bai kasance zai lalata imanin ku ba kun ga ko zancan sallah ake amma Allah kira shi imani ashe sallah imani ce don haka wannan dalili ne a gurin malaman ahlus sunna akan cewa aiki imani ne mun fahimci abu wannan dai suna cikin dalilan da malamai suka ambata a wannan babu to ina ga nan din ya kamata mu tsaya saboda zancen da zamu shiga kuma wani sabon zancen ne abinda zai zo ya mana magana yanzu kun ga farkon hadisin wannan hadisin ya karkasu kashi uku mun yi magana akan ta'alikan da aka faɗa a ciki me ake nufi ta'aliki muka magana musallahul hadis yau kuma maganar addini maganar alif da lam a ciki maganar nahawu ce da maganar ahabbu maganar wazanin sarfu ce yau mun yi maganar larabci to kuma darasin gaba sai ya zama akan ainihin me ake nufi da sauki a addini din shine alhanifiya me ake nufi sannan kuma sauki a addinin da yadda ya zama abin yabo shine abin da zai zo mana bi idnillahi ta'ala a darasin gaba daga sai mu sa anan din ko insha Allah muna fata Allah subhanahu ta'ala ya kara mana fahimta Allah ya sa abin nan da muka ji ya ba mu ikon amfani da shi da sauran ma abubuwan da muka karanta muka ji Allah ba mu a tabbata akan addinin musulunci wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah biya wa kowa bukatunsa na alheri Allah ya mana albarka da ta goma shi a wannan rayuwa tamu muna addu'a ta musamman duk wanda yake zaune a wannan wuri Allah ya samu aljanna baki ɗaya Allah ya tuna mana ran da muka yi wannan darasi a aljanna a ce mun gan mu muna tattaunawa har mu tuno cewa wata ran mun yi maganar aljanna a wannan darasi Allah subhanahu ta'ala ya samu ga wannan lokaci haka nan wanda ba sa nan ma Allah madauki riskar da su da falalar a wannan aiki mai kyau Allah subhanahu ta'ala ya ba kowa dacewa akai hali da muke ciki muna fata Allah madauki yassare mana shi Allah kuma ya taimaki shugabannin wannan kasa akan yin abin da ya dace a kowane yanayi dukkan abin da bai dace ba Allah ya nesanta tunaninsu daga gare shi Allah kada ya bar su da dabararsu da tunaninsu Allah ya ba su dacewa da taufiki cikin duk abin da za su aikata wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik